الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد نعم يوم الأربعاء شاشة لقوة المحرم hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ishirin da biyar ga watan takwas miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu shiga darasin littafin tufatul hukam fasulun fil qirato iqa'u mali man bihi yutajiru ليستفيد دافع وتاجر مما يفاد فيه جزءا يؤلم هو الإراد وفي- وبفعل يلزم والنقد والهدور والتعيين من شرطه ويمنع التضمين ولا يسوق جعله إلى أجل وفسقه مستوجب إذا نزل ولا يجوز شرط شيء يم- ي- ي- يفرد به كو- هكا ne? ينفرد يوا بكو ينفرد به من الربه وإن يقع يرد مجد؟ والقول قول عامل قمت أنا to alhamdulillah saboda ya lokaci a gaba ya ce zai mana tarifin kiraba ne menene kiraba نعم ya ce ida umali ba da ainihin kuɗi ga man bihi yutajiru mutum ya ba da kuɗi ga wanda zai kasuwanci da wannan kuɗin idan an yi kasuwancin an ba da wannan kuɗin ne liyastafi da dafi'un watajiru saboda shi mai ba da kuɗin watajiru da shi mai juya kuɗin ya yi kasuwancin gaba ɗaya ya tafi da su fa'idantu da riban wannan kuɗin mimma yufadu fi su fa'idantu mimma yufadu fi da abin da aka fa'idanta cikin wannan kuɗin kuma wannan abin da za su fa'idanta din ya zama juz'an yulamu juz'i ne da aka sani نعم idan an yi wannan harkan huwal kiradu shine kirada mu fahimci zance ce iqa umali ba da kuɗi ka gane in ka bashi wani abu ba kuɗi ba ba kirada bane sannan man bihi yutajir wanda zai kasuwanci da wannan kuɗin mutumin da zai je bukatun shi da kuɗin daga baya kawai baka riba wannan ba ainihin kirada bane sai wanda in ka bashi kuɗin zai je ya juya ne sannan in ka bashi din an yi da sharaɗin da kai da shi duk za ku amfana da wannan kuɗin kuma amfanin da za ku yi din min ma yufadu fi da abin da aka fa'idanta a kuɗin ne in ba a samu fa'ida ba to ba abin da za a samu ka bashi miliyan biyar ne bayan shekara aka zo aka lissafa uwar kuɗi ta fita ba riba shikenan kowa zai tashi a tutan babu ba zai yiwu wani ya samu wani abu a cikin wannan kuɗin ba sai an samu min ma yufadu fi abin da aka fa'idanta a cikin kuɗin نعم sannan kuma juzi'i da aka sani tun farko lokacin da za a kulla kiralan to in an samu riban nawa za a kasa nawa za ka dauka nawa zan dauka sai an yi wannan da wajewa banda yadda kawai a ka je kai kasuwanci ai ba zai ba zai gagara ba a to an je a ka je kawai ai ba zai ai kaga dole akwai rikici a gaba saboda haka tun da fari sai an yi da wajewan za a kasa kaza an dauka za ka dauka za sannan kuma malamai suka ce kasancewan raba riban ma ba sharaɗi ba ne kamar yadda adadin riban ba sharaɗi ba ne sai yadda kuka sasanta a kasa biyu ka ɗau ɗan ɗau ɗaya ko a kasa biyar ka ɗau hudu in ɗauki ɗaya ko shi ainihin mai aiki ya ce in ka yadda alaji za ka kasa abin da aka samu goma ka ɗau ɗaya in ɗau tara in ya yadda shi kenan kai malamai suka ce ko ma riban zai je ɓangare ɗaya ɓangare ɗaya ya haƙura ma in ya yadda shi kenan yanzu misali zai baka jari ne kai kullum zama kullum sai bin bishiyawa ka ce to alaji ga nan mun iya kasuwanci ba jari ya zami yi sai ya ce to yanzu ya za a yi sai na ce a to ko yau ka ban kuɗi ka daina gani na yi wannan sai ya ce to yanzu ya za a yi wani irin kasuwanci kamar nawa ya kamata mu yi alaji ya gama bincike ya zo ya ce to na bincika kasuwancin ka miliyan goma zai yi saboda haka yanzu zan baka miliyan goma nawa za mu raba riba ka ce an yi alaji in ka yadda ba riban ka sai nawa in ka yadda in ya yadda shi kenan ya dauki kuɗi ya baka ka je kai kasuwanci da sunan kirala kuma ba za ka bashi koko ba riba ya kasance na kai kadai in dai ka yadda ya yadda ba ruwan shari'a ka yadda kuma a matsayin kirala duk kunce kuncen kirala zai biyo in ka ci me riban alhaji ya wuce ya ci riba mana da ba yana ganin ka kana gindin bishiya yana jin haushi yanzu ba kai shi nan ba ka nan ba kaga ya ci riba haka nan kuma shi alhajin zai iya cewa to yanzu abin da za a yi zan baka kuɗi ka rika zuwa Dubai din komai kana kawo kaya amma naira ɗaya ba na ka a ciki ba riba riba gaba ɗaya na wani amana an kayar da rubuta ni a yadda shi kenan kaciya to me ya riban shi sai mu ce ya sa shi a jama'a mana da can ba ana raina shi ana biya amma yanzu ga shi ma zai dare jakan shi zai shiga jirgi yayi kaza ka wannan aiki ma riba ne saboda haka abin da kuka sasanta ba ruwan shari'a in dai ya yarda ka yarda shikenan shi yasa yace juz'an yu'lamu juz'i da aka sani ba kayyade dole sai kaza ba wannan shine kiran wa bi fi'lin yalzamu kuma shi kirala yana da zumkiya ne da zarar an fara aiki ko ka bashi kuɗi in dai bai fara juya kuɗin ba bai wani ɗawainiya ba zaka iya karɓan kuɗin ka amma da zaran ya fara aiki ya ji ya siyo kaya ko ya ji ya drop ɗin kuɗi ko ya yi wani abu to yanzu ba daman dawowa baya dole a ci gaba har sai an siyo an siyar an ga abin da aka samu wannan ƙudu farin kuɗi wal huduru da halarta a ce kuɗin ga su ba bashi ba wata ayyinu da kuma ayyana adadin kuɗin wannan min sharɗi yana daga sharɗin kirada dole ne sai na ƙad ba zai yiwu ka ɗauki wani kaya kadara ka ce wani e yanzu abin da za a yi ga bunan gero guda ɗari ana sayar da kowane buhu dubu goma goma ka karɓe su a matsayin jari na baka jari miliyan guda kenan ko kuma ga motar nan in kayar da zan baka a matsayin miliyan biyu ta zamo ita ce jari in ka siyar sai ka rika juya kuɗin muna raba riba sai mu ce ba zai yi ba ai ka ba farin kuɗi ka bashi ba in irin wannan ya auku shari'a za ta bata in ya riga ya siyar ma har an yi kasuwanci duk da haka asalin abin da kuka yi tun da biyalarta ba shari'a za ta bata sai dai mafita farko sai ka biya shi kuɗin aikin da ya ma na siyar da wannan kayan bayan an biya shi wannan sannan kuma sai a biya shi kiranan tamka shine kiratul misri to wannan wannan kadu kenan ko wal hudur sannan halartan kuɗin ba a kirada da bashi eh to yanzu abin da za a yi mu rubuta zan baka ainihin miliyan goma amma sai watan september ya zo zan ba da kuɗin wannan ba a yi dole sai an halarto da kuɗin kirada ɗin ga shi sai wata ayinu sannan sai an ayyana yawan kuɗin ba zai yi ka ce kawai yanzu abin da za a yi ga ainihin kuɗi a buhun nan ka je ka juya nawa ne kuɗin ka ce a kawai ka je ka sai kaya za ka san ko nawa ne ba a yin haka dole sai an ayyana adadin kuɗin a san nawa ka bashi sannan a san nawa ne riban dan ba mamaki je ta siyan kayan mai yiwa ma kuɗin naka miliyan ɗaya ne sai ya siyo an zo an ci riba an siyar miliyan ɗaya da ɗari biyar ka ce ai kuɗin ma dama miliyan ɗaya da ɗari biyar ɗin ne kaga shi ya za a iya gane saboda haka dole sai mutum ya san adadin uwar kuɗin sannan a san nawa aka ci riba. min sharɗihi wayannan duk suna da cikin sharɗai na kirala sannan wayum na utaduminu an hana biya a kuɗin kirala kaga mutum ya karbi bashi a wurinka in kuɗi ya halaka ai dole sai ya biya ka amma in jari ka bashi ba zai biya ba duk mutumin da aka bawa jari kuɗin suka lalace a hannun wanda aka bawa to wanda aka bawa din ba zai biya wanda ya bashi ba tunda kuɗi lalacewa suka yi dama ai amintacce ne wanda kamun cewa kuwa in abu ya faru ba zai biya ba wala ya sugu ja'aluhu ila ajal to sai dai anan fojan rashin biya din akwai sharɗin da shari'a ce da ka gindaya mar in kuɗi ya bata ba zai biya ba amma ya yi ta'addanci zai biya sannan idan ka tsayyade mar wasu abubuwa ka ware wasu abubuwa masu hatsari ka ce kar yayi sai je wannan masu hatsari sai ya biya yanzu misali ka ce to kai dan kasuwa ne eh me kake siyarwa ya ce ina harkan ainihin kayan abinci sai ka ce to banda zuwa ƙauye da kuɗi na a ƙasar Maiduguri saboda ƙauyukan nan suna da matsala kawai iya ka je kwaston ka siyo kaya ka zo ka buɗe ka siyar kawai sai ya ji an ce a gero ya fadi a kwandiga sai ya kwashi kuɗi ya kwandiga aka je yan ta'adda suka kwace siyayya saboda me saboda in ka lura wannan ai ta'addanci ne sa aka kwace amma ya ji hanyar kwastom ne aka samu matsala ba zai biya ba wannan sharaɗin ba laifi bane a shari'a amma haka kawai kuɗi suka lalace wannan ba zai biya ba wala yasugu jaluhu ila ajal baya halatta sanya kirada zuwa ajali kamar ka ce zan baka kuɗin ai kasuwanci zuwa wata kaza in wata kaza yi shikenan zamu zo mu yi sarri raba ba a sa ajali ai shi kasuwanci abu ne na Allah wani abin yau za a iya cewa yau a siya a ciri ba wani abin kuma an siyo sai shekara ma bai tashi ba saboda haka sai ran da Allah ya kawo tashin kayan aka siyar sannan a gariban da aka ci ba a sa lokaci wa fasku mustawjabun idza nazal Bata ainihin wannan ainihin kirala ɗin mustaujibun yojabta ne iza nazal idan ya jiɗe da irin wannan aka saba ka'ida aka samar ajali ko a ce wanda ainihin aka ba kuɗin zai biya ko aka rasa wani sharaɗi da cikin sharaɗin to sai a ɓata wannan kirala. Wala ya sugu sharfu shay'in yunfarat bihi minar ribhi wa in ya ƙajurat. wala ya sugu baya halatta sharɗu shay'in sharɗanta wani abu eh wala ya juzu ne to wala ya juzu baya halatta sharɗu shay'in sharɗanta wani abu wanda yunfara za ka ɗaita biyi da shi ko shi ne aikin mai kasuwancin ko kai mai kuɗin ka sharɗanta wani abu minar ribi daga riban ka ce to amma fa sharaɗi za mu kasa biyu ka ɗau ɗayan ɗau ɗaya amma duk riban da aka ci sai ka ware min dubu ɗari nawa sannan abin da ya saura shi za mu raba kaga wannan akwai garar a ciki dubu ɗari naka ɗin nan ba mamaki a je riban ma gaba ɗaya dubu ɗari ne kenan ni ba ni da kokobo kaga ba zai yi ba saboda haka ba a sharɗanta biyalatta ɗaya daga cikin su ya sharɗanta zai kaɗaita da wani ɓangaren riba sannan abin da ya saura a raba ba wayin ya ka idan irin wannan ya ku to irar za a yi raddi da ainihin kirala ɗin ba za a tabbatar da shi alhamdulillah